بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومريم ابنة عمران التي أهدنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين أتكن بقى مثالي هر ينزو كما يدعك بقى مثال ما تاي وأن باسد كيركي كركش مزاجين كيركي النباوة النبي نوح دا النبي لوط يزما سورة يتاري الدنيا أما الآخرة النباوة ذات في الجنة وأنكم ذات في وتا مات الناس الله يكيه sannan Allah ya buga wani misali na Asiyatu matar Fir'auna ita mutumiyar kirki ce daga cikin manyan matan da suke da daraja a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazajen da suka kai babban matsayi a cikin walittaka suna da yawa amma waɗanda suka samu ba su da yawa su ne Asiyatu bintu Muzahirin da Maryam bintu Imrana da Khadijatu bintu Khuwailidin da Fadimatu bintu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya hadda Aisha to al-lissafa Maryam ibnat Imran allati atanat farjaha an buga misali da ita har yanzu Maryam bintu Imran allati atanat farjaha wanda ta zauna ba ta aure ba ana kiranta al-batud wanda ta kiyaye jikinta wa nafakhna fihi min ruhina amma an tura jibrilu ya je ya hura a aljihun rigarta saboda ya fito mata ne a cikin matsayin namiji namiji basharan sawiya to abin da yake jikinta idan ya ga wani mutum namiji sai ya zama kamar an mata kilili to sai jikinta sai ya ɗauka to saboda haka ne jibrilu ya yi mata ya busa mata ruhi a cikin aljihun rigarta to sai nan da nan sai ta samu ciki wanda babu uba sai dai uwa to nan in mun duba mu din ma da muke da uwa da uba ai ba ubanmu ne yake kera mu a cikin uwarmu ba ba kuma ubanmu ne yake jefa mana ruhi a cikin uwarmu ba Allah ne yake jefa ruhin kamar yadda ya jefa ruhi cikin Maryamu ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ta riga ta yi imani ta gaskata dukkan kalmomin Ubangijinta lokacin da aka yi mata albishir da ta ce ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya fa nadaiha min tati Allah ta da ni qad jala rabbuki ta ta kisariya hujji ila in nakhlaqta sadat li qabban jaliya fakuli washrabi wa qarri aina wannan duka kalmomin ta yi imani ta san dai daga fadan Allah kalmomin suke zuwa wa saddaqat bi kalimati rabbi wa kitabihi kuma ta yi imani dukkan littattafan Allah kamar yadda yake a cikin musulunci dole ne kowane musulmi ya yi imani da Allah da annabi da dukkan annaba dukkan littattafan Allah da ranar lahira da kaddara ko ta daɗi ko ba ta yi daɗi ba wa kitabihi ma'anarsa wa kutubihi a cikin wata kira ma haka yake wa kanat sai Allah ya sanya ta min alqanitina daga cikin masu yawan ibada mamanta dama ta roki Allah ya ba ta ɗa namiji to sai ya ba ya ba da wannan tamatar da ya ba da ita sai ita hannar tana cewa na roƙi abinda na roƙa ka bani mace ya Allah walaysa zakaru kalunsi a namiji namijin da na roƙa bai kama da matar da ka bani to gashi dai Allah ya sai ya girma mata ya bata daraja ta aibi babban annabi ya zama aya kalima daga Allah kuma aka kira ta yanzu minar ƙani tina ba minar ƙani tati ba an sa ta cikin sahun mazaje masu girma lokacin da Khadija ta yi rashin lafiya na ajali manzo Allah yana ce mata in kin je lahira ki gayar min da kishiyoyinki Maryam bintu Imrana da Asiyatu bintu Muzahimin da Kalimatu kanwar Sayyidina Musa alaihi salam mata na ne sai ta ce to Allah ya bada zaman lafiya ita Khadija وكان من القانتين
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير wannan sura ta makka ce tana da ayoyi talatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wata sura a cikin alqur'ani ayoyinta talatin ne kadai amma takan tsaya wa bawan Allah ta raba shi dukkan zunubansa sai ta shigar da shi aljanna na so ma a ce kowane musulmi ya haddace tabara ya rika karantawa kullun dare malamai suna sa idan za a sa mutum a kabari a sa wani wani mahaddacin tabara shiga cikin kabari ya karanta masa tabara shi marigayin saboda sauwaƙewan tambayoyin mala'iku a cikin kabari tana da fa'ida ƙwarai da gaske barakan lajibiyar mulku ubangiji ya soma da haka bismillahir rahmanir rahim tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi bi yadihi mulku shi wannan Allah wanda aka yi maganarsa kullum ana maganarsa ko ina shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komi mai kowa to dukkan mulki yana hannunsa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير دكان ملكي لا هنونسا بيده الملك هو على كل شيء قدير وانت بعد ان تاويل يده ba ta yin tawilin wajhu ba ta yin tawilin sa'u ba ta yin tawilin qadamu to in sun samu biyadihi mulku in sun samu biyadihi malakutu kulli shay'in komi yana hannun Allah har al'arshi kenan komi yana hannunsa har al'arshi kenan wa shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in kan kowane abu
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي شيء الله إنن مكوة وند كون ملكي كون إيكو أهنن سيكشيني فعال لما يريدوا shi ne kalakal mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa wato komai yana hannunsa ne da mutuwar da rayuwar duk suna hannunsa ya kawo ku duniya liyabluwakum don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amalan wa zai zo ya yi kyakkyawan aiki ya cika alƙawarin da aka ɗauka da shi a alamu zarri yau ma nasu bi rabbikum ya amsa kiran ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum yablakum dai ya jarrabe ku dai ya nuna mutane ayyukum ahsanu amalan wa yake daukan ya aiki mai kyau ya dauki hanyar ubansa Adam ya dauki hanyar Allah ubangijinsa wane ne kuma zai dauki munan hanya ya dauki hanyar makiyin ubansa shedan makiyin ubangijinsa shedan to wanda ya dauki hanyar Allah ya ɗauki hanyar Adamu, ya ɗauki hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai ya ɗauki dukkan hanyar dukkan annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai. Saboda haka ne in muna sallah muke cewa ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. liyablagu ayyukum ahsanu amala wa huwa Allah shine al-azizu mabuwayi mai karya kafirai mai karya jabbarai al-ghafuru mai yin gafara wa mu'minai
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من ف... من تفاوت آه ما تري في خلق الرحمن من تفاوت wato ubangiji shine ya halicci sammai bakwai wata tana sama da wata wata tana sama da wata samawatin ibadan ma tare fi khalqir rahman min tafawud hal tare min fudur duk abin da ka duba na Allah a shirye yake daidai yake kuma a cikin itqani a cikin goninta yake wato da yawa mutane sukan yi gini mai tsada in shekaru sun yi ta ga wani wuri ya ɓamfare kaga wani wuri ya tsage amma wannan sama tun da take shekara dubban miliyoyi ba inda ya zobe ba inda ya kece ba inda ya ɓamɓare ba inda ya tsagu ka duba da kyau ka duba ka sake duba ka duba ka sake duba ko za ka ga wurin da ya ɓamɓare ko wurin da ya kece ko wurin da ya huje kamar irin aikin mutane ma tare ni khalqir rahmani min tawawud هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كدوبا دكو كدوبي سما kaga yadda take shekara dubban miliyoyi har yanzu ba wurin da ya tsatsage ba wurin da ya ɓamɓare ba wurin da ya zobe ko yana tafiya daidai kai sake duba ka sake duba ka gani watakila in mutum ya duba sau ɗaya watakila bai gane aibin ba ya sake duba sake duba in an baka wani abu ka duba da ka ce yana da kyau daga bayan kace ba kai ban duba da kyau bane to wannan Allah ce ka duba ka sake dubawa ka duba ka sake duba sai idon ka ya dafushe hal jalalin fudur sun marji albasar karrataini yanqalib ilayka al-basar khasi'an idan naka sai ya dawo ya dakusa ba zai iya gani ba saboda saboda gajiya da ganin rana da abin da yake na haske a sama yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa wasir ya zama ya dakushe shi idon
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير in ka duba za ka ga walƙar haƙiƙa zayyan na sama a duniya masabiha mun ƙawata wannan sama ta duniya bi masabiha da fitilu in ka duba da daddare za ka ga mun ƙawata saman da fitilu bi masabiha ko da yake waɗansu taurarin ba ma a wannan duniya suke ba wata wata sama daban suke amma muna ganin ta anan muna ganin taurarin anan a duniyar mu wa qadiyyan bi masabiha waj'alnaha rujuman lishayatin kuma a jikin waɗannan taurarin ne ake ƙwanƙwaro bakin wuta ana jifan shaiɗanu da shi wato tartsatsin taurarin ba su taurarin da ake ɗauko a jifa da su ba ai taurarin wata tauraruwar in dai tauraro ya kai girman rana rana ko girmanta ya ninninka girman duniyan nan wa za a jefe shi da ita sai dai a ɓanɓaro wani abu kamar yadda ake samun tartsatsi in wuta ta ta huru kamar yadda ake cewa jahannama tana jifa da tartsatsi kar kasri wato takan jifa da tartsatsi sai ya zama tartsatsi guda ɗaya kamar babban gini ne na fada aka jeho tartsatsi ɗaya ne kuwa to da tattarin taurarin ake jeho shaidanu aka koro su daga sama wa an lokacin maqadil sam'i lokacin da suke istiraqus sam'i shihabun saqib lishayaɗi wajalna rujuman mun maida wannan taurarin mukan ɗauko abun dukan shaidanu a jikin taurarin lishayaɗi ne wa shaidanu masu sato maganan mala'iku wa atan narum azabar sa'ir da shaidanun da kafiran da suka ɓatar duka atan narum mun shirya musu azabar sa'iri azabar wuta mai huruwa idan ka ce to ai shaidanu an halicce su da wuta ne ya za a yi musu azaba da wuta sai mu ce ah kai din ma an halicce ka da ruwa da ƙasa ne ruwa da ƙasa ba ta yi maka azaba ai suna yi maka azaba ana jiwa mutum da hoge ko da dutse kaga sai har ya mutu in ruwa ya shanye mutum ya dai numfashi kaga sai ya sai ya mutu to Allah yakan musu azaba da wutar ne
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير kana jin hausa kana jin hausa ko sai haka da hannunka kace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu abinda ka fara da wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi kowa yayi komai shine ubangijin mu da muke bautawa ka tabbata ka ce ka tabbata ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da wannan islam kuma ka ce ka tabbata Yesu annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya yi shi da abun mamaki ya yi shi da uwa babu uba kamar yadda ya yi hawa'u da uba babu uwa kamar yadda yi adam ba uwa ba uba kamar yadda yi muna da uwa muna da uba ka tabbata abin da ka faɗa ka tabbata to ka ce alhamdulillah ka zama musulmi yau mu yan uwanka ne duk musulmin duniya mu yan uwanka ne yau abin da yake kanka akwai wanka in ka je za ka yi wanka duk jikinka ba inda za ka rage da niyyar wanka na shiga musulunci sannan kuma za a koya maka kai sallah biyar kullum kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai kai niyya in dare yayi za mu karasa wannan azumi tare da kai kuma sallah biyar kullum kawai yadda na faɗa maka ba a cin naman alade ba a shan giya a musulunci menene sunan ka na da ko umarnin yaren ku me sunan ka yaren ku tubo su tun wani suna kake so na musulunci ko idris kake so yawa ma da ajiye suna yi maka murna ajiya ba shi abin yin riga a mota وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وآتنا من شيعا su shaidanu kafirai azabar sa'iri azabar wuta walil ladina kafaru bi rabbin da su shaidanun kafiran da su ma kafiran na mutane su ma wanda suka kafircewa Allah ubangijin su su ma azabu jahannam an shirya musu azabar jahannama wa bizal masiru makoma ta baci
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور idan aka jefa kafirai cikin wuta sai su ji tana ruri tana irin kukan jaki tana shashsheka tana ruri da fiya zafiru wa shahiq wato tana ruri tana shashsheka da fiya zafiru wa shahiq in an jefa sai ta yi ta ruri ta nuna fushi wai ya tahur tana tana tana gabarbata تكاد تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير idan an jefa kafurai na farko a cikin wuta sai tana fushi tana zaɓarɓaka tana ruri su kuma suna ihu suna ihu suna suna suna kuka da suburan suburan suburan suna ihu takatu min ghaibi ita kuma saboda fushi sai ka yi tsammani kamar za ta kakkece ne don fushi ta ga masa masu sabon Allah min ghaibi kullum a faujun koyaushe aka kawo waɗansu jama'a aka tura a cikinta aka jefa a cikinta sa'alam khazaratu alam yatikum nazir wasiqa allazina kafaru ila jahannam zubaran hatta idza jaa futiyat abwabuha wa qala lahum khazaratu alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'akum hadha qalu bale walakin haqqal qawlu kafirin idan sun zo bakin wuta kamun a jefa cikin wutan sai mala'iku zabaniya su tambaye su a'a ya aka yi kuka bi wannan mummunan hanya wanda ka tsallake nan ka tsallake nan ka tsallake nan da wahala tilka hududullahi fala ta taduwa sai ka ketare iyakan Allah ka bada ya gaba ka ketare iyakan Allah ka bada ya gaba ka ketare iyakan Allah sai ka ketare iyakoki kamun ka je bakin wutan da wahala ya aka yi kwazo mummunan hanya ba annaba ba su yi muku wazi ba ne malamai magada annaba ba su yi muku wazi ba ne alam ya tukun nazir ta dubu kan ce bale kan ji ana nazirin ba kan zamna sun zo sun mana wa'azi sun mana gargadi sun gaya muku irin wannan rana tana zuwa sun gaya mana sun gaya muku ya kuka ce fa kazzabna sai muka kayyata wa qulna ma nazzalna min shay muka ce ƙarya suke Allah bai aiko su su kawo mana wani labari ba
قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير suka ce haka ne haka ne annaba sun mana gargadi malamai magata annaba sun mana gargadi sun gaya mana
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير sai muka karyata annabawan in ko zamanin malaman ne magada na muka karyata malaman muka ce ƙarya suke Allah bai aiko kowa ba ma anta illa basharun musulma kai mutum ne dan uwan mu Allah bai aiko ka ba ƙarya kake yi kana so ka ɓadda mutane ne ka raba su da addini iyaye da katanu kuna cikin bata babba wai masu wa'azin fir'auna ya ce wayan rai Musa kafiri ne yana ɓadda mutane haka kuma kafirai sai ga annabawa ko mahaukata ko masu sihiri ko masu ɓadda mutane haka ko makiya Allah daga cikin musuluncin ma in suna so su soki malamai ce masu ɓatarwa ne masu kaza kaza ne masu kaza sai su ari bakin kafirai suna amfani da shi a cikin harkar su fa kaddana muka karyata wa kunna muka ce ma nazzala la min shay ba abinda Allah ya sassaukar in antum illa fi dararin kabir ku masu wannan maganganun sababbin maganganun nan kuna cikin bata bayyananniya ba za ku raba mu da abin da iyayenmu da kakanninmu suke bautawa ba na dodanni وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا sai suka amsa da kansu aka ce kuna da hankali kuwa kuna da hankali kuwa manzanni sun muku wa'azi sun gargaɗe ku sun nuna muku ayoyi iri-iri ba abin da su gaya muku ba kuna da hankali ku kuna ji kuna gani kuka ƙi maganar su kuka ɗauko wannan mummunan hanya suka ce ina ina lau kunna na kuma wani asiru ma kunna fi asabi sai da muna ji da muna da hankali ma ɗauko hanya mai kawowa wuta ba mu ba mu ji ba mu gani to sai su yi in su wutar sun sha wahala sai ku ce rabbana samina sai ya Allah Ubangijinmu yanzu kan mun ga gaskiya sai a mai da mu duniya mu yi aiki a ce ai magana duniya kan babu dama akwai gada tsakaninku da duniya ita ce barra an diga an ɗauke gada ba wurin komawa duniya saboda haka mutane tun suna da rai su kokari don Allah wannan wa'azin da ake amfanin sa kenan don mutum ya ya kiyaye abubuwan da Allah ya ce ayi ayi abin da ya ce a bari a bari wurin da ka kasa ka tuba in ko na mayarwa ne ka mayar in ko na cikowa ne ka ciko din da ka kasa kuma ka tuba Allah tunda Allah yana buɗe da kofar tuba yana ce la taqnadu min rahmatillah inna Allah tunzulu jami'a kar ku ɗebe tsammanin gafaran Allah ko mi zunubinku Allah zai gafarta zunubinku gaba ɗaya law kunna nad'u wa naqilu ma kunna fi asabi sayyid fa atarafu bi dhanbi فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li asabi sa'id kaji dai sun furta da bakin su da laifukan su suka ce lalle manzanni sun zo sun mana gargadi malamai sun mana gargadi ba abin da su faɗa ba ba abin da su faɗa ba to ba mu da hankali ba mu da ji irin na gaskiya da muna ji na irin ji na gaskiya muna jin gaskiya muna ganin gaskiya ma ɗauko hanyar wuta Allah ta fatarahu bi zambihim sun yi hurci da zunubin su da kansu faɗi laifin su da bakin su fasuqan li ashabi sai wato nisanta da kora ya tabbata ga masu shiga wuta wato la'ana kenan سوقا سوقا
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وإن تبدي كاجي إن ذا عيد سوتاتي ذا أساس سنة زبربكا سنة فشي كمن ذات كيسي سوق سنة إيهو سنة روري إرم كوكا جاكي kaji abin da za a yi musu na sakamakon abin da suka yi to waɗanda suka ɗauki hanya mai kyau hanyar gaskiya hanyar Allah da annabi fa su kan su kan ba haka abin yake ba innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sun lalle waɗannan da suke jin tsoron Allah ubangijinsu a ɓoye wato sun yi imani da abin da yake ɓoye allazina yuminuna bil ghaibi sun yi imani da zafin Allah yana cikin gaibu sun yi imani da annabcin annabawa yana cikin gaibu sun yi imani da darajojin sahabban manzon Allah darajojin suna cikin gaibu sun yi imani da waliyan Allah da karamominsu waɗannan abubuwa suna cikin gaibu to waɗannan da suka yi imani da wannan gaibu yakshawna rabbahum suna jin tsoron Allah ubangijinsu bil gaibi ko a bayyane ko a boye lahum maghfiratun Allah ya shirya musu wata irin gafara wa ajrun da wani irin lada kabirun mai girma
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور كوكو فإما غنمكو أبينه ko ku faɗe ta a ɓoye in ya ƙulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura wa in hum najwa suna ganawa suna faɗi a cikin ɓoye in tattabi'una illa rajul duk wanda ya bi wannan ya bi wani mutum ne kawai mai sihiri mai cewa idza kunna idza murfata inna lam usuna kharqan jadida yanzu wai in mun mutu mun zama kashi mun zama kasa wai za a sake wai da mutane duk wanda ya bi wannan ya bi mai sihiri suna faɗin wannan izhum najwa lokacin da suke ganawa Allah ce ko ku bayyana ko ku koye nace masa sha'irun aw majnunun aw kahinun Allah yana jin maganan ku duk inda kuke inna shi Allah ba wai ku rada ba abin da yake cikin zuciyarku wanda bai fito ma yana ganin sa ya san shi wa sirru qawlakum aw ijharu bi inna shi Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da kira za su ka kunsa ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أه wanda ya halicci abu a ce bai san shi ba ai Allah shi ya halicci zahirin dan adam shi ya halicci ba'irin dan adam yana sanye da komi wa bi kulli shay'in alim a ce wanda ya halicci abu ya san shi a ce baya jin abin da yake faɗa ala ya man khalaq وهو شيء الله شيء اللطيف الخبير اللطيف الخبير لطيف abin da yasa kawo kalmar lutufi anan idan mutum kowane mai girma gurgudun girmansa gurgudun nisantarsa da ƙananan mutane idan mutum ya girma wajen sarauta to bai san abin da ƙananan mutane suke ciki sai dai ya tura su aiki su je su jo masa labari idan mutum ya girma cikin cikin dukiya to bai san abin da talakawa suke ciki sai ya aika a san masa labari kuma Allah shi ne mafi girma a cikin duk abu mai girma amma komi kankantar abu yana tare da abun yana jin abun yana ganin sa saboda nufin sa wa qad khalaqna al-insana ala ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid huwa al-latif al-khabir shine mai lutufi masani mai ba da labari هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها mai ƙawata su da taurari ta can kuma yake kawo muku ruwan sama wanda yake tsiran muku da abinci naku na dabbobin kuma ta halaku wajen amikum huwa allazi ja'alakum al-ardha zalulan kuma shine ya halitta muku wannan ƙasa ya mai da ita zalulan mai biyayya tana da biyayya ku taka ta kuna taka kafadunta ba ta ce ka ji mini ciwo har har diga ake sawa ana sare ta ana yin lambatu ana yin dam dam ba ban taba yin karan an an sare ta ko an sare ta ba saboda Allah ya mai da ita horarriya mai biyayya duk abin da kuka yi mata ba abin da take yi Allah ne ya mai da ita haka bai mai da ita kaman taɓo wanda in kun taka ku nitse ba bai mai da ita kaman dutse yadda za ku rasa inda za ku samu rijiya ko shadda ko ɗaki ba bai mai da ita faƙo ku rasa inda za ku yi gonaki ba ya kawo ta daidai da bukatun bayinsa wani wuri da tauri in ana son taurin wani wuri da da da tabon in ana son tabon wani wuri da yashi da rairayi in ana son rairayi wani wuri duwatsun don ana bukatar duwatsun haka dai Allah ya yi ta zalulan mai biyayya famshu fi manakibiya ku tabi a bayanta kuna taka kafadunta wa kulu min rizqihi ku yi noma a bayanta ku samu abinci daga arzikin da Allah ya ba ku a bayan kasar wa ilayhin nushuru ku sani kuma fa akwai mutuwa akwai tashi kar ku mance akwai mutuwa akwai tashi saboda ku shirya wa mutuwa ku shirya ku shirya wa tashin kiyama
أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آمنتم من في السماء ين يخسر بكم الأرض فإذا هي تمور na riga na gaya muku na yi ta horarriya ku taka ta ku tattaka faɗin ta yadda kuke so ku rika taranta duk babin da za ta yi to yanzu kun amince da ba haka din nayi ba in ji Allah da ba haka din nayi ba amintum man fis samai an yasirukum radda fa zahiya tamur ai da mai sama sai ya sa ta rika jan ku kasa ta rika fisgan ku bai da ta fisgi karuna man fis samai an yasirukum radda fa zahiya tamur sai ga tana da warwara da ku tana nitsar da ku cikin ƙasa yadda ta yi wa ƙaruna nan masu hujja cewa Allah yana sama suna haɗa da wannan aya amintum man fis sama'i aw mintum man fis sama'i suna hujja da wannan aya shi alqur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fis salmi kaffa ya ku mu dai ku shiga cikin musulunci gaba daya amma in kai imani da wasu ayoyi ba kai imani da wasu ayoyi to baka shiga cikin musulunci gaba daya ba kai imani da ar-rahmanu alal arshi sai Allah yana kan al-arshi kai imani da amintum man fi sama Allah yana sama amma me yasa ba za ka yi imani da wasjud wa tari ba Allah ce kai sujada ka zo kusa da ni bai ce baka hawo ku zo kusa da ni a'a wasjud kai sujada ka zo kusa da ni annabi yana cewa aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fi halati sujudi lokacin da bawan Allah bi kowanne lokaci kusa da Allah lokacin da ya sujjada kuma ya ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah yana tare da ku huwa ma'akum aina ma kuntum yana cewa ma yakunu min nabiyyi salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala anni min zalika wala asilahum aina ma kanu duk inda mutane suka shiga suna ganawa in su uku ne shine na hudu in su hudu ne shine na biyar in su biyar ne shine na shida ko sun fiye ka ko sun ka duk inda suka shiga yana tare yana tare da su shi Allah yana ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wa batin huwa bi kulli shay ita ce huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da Allah ولقد خلقنا الانسان نعلم ما توصي به نفسه ونحن اقرب اليه من حول وريده ni na halicci dan adam na san abin da zuciyarsa take waswasi ai na fi kusa da shi akan igiyar rayuwarsa ta wuyan sama wa nanu aqrabu ilayhi minkum lokacin da marar lafiyan ku ya kusan mutuwa ransa yana kusan fita din nan to na fi shi kusa da ku sai dai ku ba ku sani ba wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna to waɗannan ayoyi duk ba kai imani da su kai dai kai imani Allah yana zaune kan al'arshi amma da asuba zai sauko to ba kai imani da sauran ayoyin ba kenan ko ma ku aina ma kuntu in kana tsoro ne kar a ce Allah yana ko ina ka to har cikin shadda har ma yanka to menene shadda wurin Allah abin da yake cikin shadda wanda kake kyamarsa din nan fito da shi ka zuwa kaji da angulaye ka gani su ma suna kyamar abin abincin da kake sha'awa mi kashojin mala'iku ka gani su ma suna sha'awar sa menene jini zai wa Allah me ya kaji da fitsari zai wa Allah Allah ta'ala la an zalika ulwan kabira muna ci albilad muqaddasa maka kenan ko ba shaddodi a wurin kasa mai tsarki ba shadda a wurin yafi kowane gari ma shadda ba mu yanka a wurin yafi kowane gari ma mayanka wai lokacin da Allah yake gina jinjiri a cikin uwarsa wa yake turawa ya gina masa don kare taba jini a wai wa zai tura tunda ba ya taba jini wa zai tura ya kera masa jinjirin a cikin uwarsa a cikin wannan jinin shi Allah kuma ai ba laysa kamili shay duk wanda ya tsoma dan hankali da cikin sha'anin Allah ya bata ba zai imani da ayoyi da yawa ba dole ne kuma Allah ta imani da dukkan ayoyinsa wanda ka gane da wanda ba gane ba dukkan imani da shi dolen ka amma in kace ka yarda da Allah yana sama baka yarda da da yana ko ina ba shi shi ya faɗa kuma kuma aina ma kuntum da irin larabcin sa din nan dai na arraman Allah rashin tawaye da shi ya amfani kuma ku aina ma kuntum to dole ai imani dukkan alqur'ani shi Allah ba a buga misalin sa da dan adam ko da wata halitta sama da ƙasa da kudu da arewa da gabar da yamma waɗansu ƙibloli ne wanda Allah ya yi su don bayinsa ba don kansa ba domin shi sai dai ya kewaye komi ba komai ya kewaye shi ba wa bi kulli shay'in muhit tazlim ayatina fil afaqi wa anfusihim hatta yatabayyana annahum al-haqq wa lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala inna fi miratin min liqa'i rabbihim ala inna bi kulli shay'in muhit bikulli shay'in muhit kowane abu Allah ya kewaye shi in ka ce eh bi ilmihi wa qudratihi da ilimin sa da kudurarsa to ilimin Allah inda yake daban kenan inda Allah yake daban to inda yake yana da ilimin a can koko babu yayi aka ya tura ilimin sa wani wuri shi ya koma wani wuri Allah shi ya bar ilimin ne ko ilimin ne ya bashi ya aka ya karabu Allah subhanallah har na ji wani mai tafsiri na cewa wai gangan jikin sai akan al'arshi wai gangan jiki Allah ne fa gangan jikin sa ne gangan jikin sa ne akan al'arshi ilimin sa yana ko ina iko sai yana ko ina ma gangan jikin sa na akan al'arshi gangan jiki yadda na faɗin naka mai taɓa sharri ya faɗa ai ima dukkan qur'ani gaba daya baka da iko kace sai ilimin ka ya gano komai na Allah wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a dan adam bai da iko ya san komai cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya mika turun da yake udkhulu bi salmi kafa ka shiga cikin musulunci gaba daya domin kake ware waɗansu ayoyi kace baka imani da su afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ta ya za a imani da wasu ayoyin Allah kafirce waɗansu Allah yana ko ina harkan anarshi manzo Allah ce ko guga ka jefa a cikin rijiya sai ta isa wajen Allah kamun ta isa ruwa Aisha ta ce ko sadaka ka miƙa kamar jihannun almajiri sai ya jihannun Allah. Wa ya kuzu sadaqat in ji Aisha ta ga wa manzo Allah kuma manzo Allah bai kore ba. Yace adara fa quti yanzu da yanzu da kin yi fiqh kin yi ilimi. Lokacin ta shafa wa dabino dabino firare yaya wani ilimi ne wannan ce ya Rasulullah sadaka ai sai ta fada hannun Allah kamun ta isa hannun almajiri. Wa ya kuzu sadaqati ba huwa alladhi yaqbalu tawbata la yakhudhu sadaqati to da ai ima dukkan qur'ani gaba daya kar a fidda waɗansu da dan hankali yace wannan ka ai ba zai yi ba ta yaya har cikin shadda har cikin mayanka har cikin najaza Allah ne ina ruwan Allah da najiya da shadda shi kuduzu ne amintum man fis samai
in yasirkum rarda fa idha hiya tamur yanzu kun amince mai sama ya sa ƙasa ta haɗiye ku ta kisfe ku lokacin da take da warwura ba kamar yadda ya hore ta kuna taka ta ba ta komai ba amin tumun fi samai أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف zaka نذير shiga musulunci kana jin hausa ba ka ji ko to kai haka da hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa wani ya turanci shi ko abin da ka faɗa din nan ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai ƙasa shi ko me kuwa shine ubangijin mu da muke bautawa kuma ka ce ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi bayan annabi Isa kuma ka tab- ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya yi shi da uwa babu uba yadda ya yi annabi Adam ba uwa ba uba. Ka yarda? Ka fi alhamdulillah. Ya musulma, alhamdulillah yanzu ka zama musulmi dan uwan mu kaji? Alhamdulillah. Za ka je ka yi wanka kuma za a gaya maka yadda za ka yi sallah biyar biyar kullum Mu- ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya yi sai kai niyya za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai Allah baka dukiya ka yi zakka Allah baka iko ka je haji wankan da zaka yi yanzu nan in ka yi aure ka kwanta da matarka sai ka sake irin wannan wanka sannan kai sallah Ah, menene sunan ka na da Eh? Abraham sunan ka na da ta Abraham ah, Ibrahim kenan no change Masha Allah. Alhamdulillah. Ina murna. Amintum man fi sama ya yursil alaikum hasiba fa tatalamuna kayfa nazir wai ko kuma kun amince idan da ba don Allah ya yi ta kasar mai mai biyayya ce ba in Allah ya ce ta shirge ku kasa ba kamar yadda ta yi wa ƙarun sai ta yi sai ga tana da wurwura ko kuma kun amince shi Allah ɗin mai sama ya jefo muku duwatsu daga sama ba za ku amince ba amma mintum man fi sama yan yusa alaikum hasiba ba ba za ku amince ba fa ta ta'lamuna kaifa nazir domin kafiran sun ce in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai wa itina bi azabin abinda Muhammadu ya zo da shi nan ba gaskiya bane in gaskiya ne Allah ya yi mana hadirin duwatsu to kun amince ai muku hadirin duwatsun to Allah ce wa ma kana Allah yu'azzibuhum anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibuhum yastaghfiruna matukan kana cikin mutane ai ba zan musu azaba ba ko ka tafi ka bar su ka koma barzaku ba zan musu azaba in suna istighfari fa tatalamuna da sanu za ku san kai ba naziri yaya mai gargadi na da yazo muku gargadi ba ku karba me ya faru abin da ya faru shine azaba ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أمنتم أن يزال عليكم حاسبا فتظالمنا كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير يا رسول الله كافرن دا sun riga sun riga waɗannan ƙaryatawa in sun ƙaryata haka ma annabawa da suka riga ka duk kafirai sun ƙaryata su fa kai fa kana nazir yaya gargadi da zai musu ka karanta cikin suratu suratu kamari kaga yadda aka yi ka karanta cikin suratu shu'ara kaga yadda aka yi ka karanta cikin suratu suratu hudin ko suratul arafi kaga yadda ake da masu karyata annabawa fa kaifa kana nake أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ولم يجد الطير فوق صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير yadda Allah ya fore muku ƙasan nan kuna tattaka ta kuna sassare ta kuna tattone ta saboda Allah ya hore ta to haka ma Allah ya hore wa tsuntsaye su kuma sama sai ga tsuntsaye a sama sun tashi suna yawo a sama in kace ai saboda suna da fuka-fukai ne sai a ce maka ai wani lokaci suka maki fukafukan amma ba sa faduwa lokaci wani lokaci suna buɗe fukafukan haka ne amma lokaci suka matsa fukafukan a jikin su amma duk da haka ba sa faduwa wa ya rike su ma yumsikuna illa rahman ba wanda ya rike su sai Allah jirgin sama iya tashi yayi sama yana hannu wane ne wa ya rike shi Allah ya rike shi saboda haka Allah shi ke rike tsuntsaye a sama har jiragen sama suna tafiya a hannunsa ne shi biyadihil mulku ne mai mulkin komai da komai din shi ke rike da jiragen sama a sama shi ke da tsuntsaye a sama ba sa faɗuwa sai lokacin da Allah ya ga dama shi ko shi ke ya shimfiɗa ƙasa muna tattaka ta ba ta yi mana komai sai da wani lokaci in laifi ya faru ka ji ana ana ana kisre ƙasa wani wuri dutse yana zabarbaka yana fitar da hayaki mutane suna hallaka a walame da tsari fauƙahun ba ta kallo ne su ila ɗaya tsuntsaye fokon sama da su safatin suna buɗe fukafukin suna tashi suna yawo a sama wayadbinna kuma suna suna danke fukafukin wani lokaci wa yake rike da su ma yuzkun illa rahman ba wanda yake rike da su sai Allah shi arrahman nan da mutane maka san shi ba innahu shi Allah basirun mai gani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وإن تنبيهكم إن كوكي ونن كافرتي aka yi muku gargadi kuka ki aka yi muku gargadi kuka ki aka yi muku gargadi kuka ki aka ce to za a saukar muku da azaba kuna da wata rundunar da kuka tanada ne wanda za ta hana yin wannan azaba ta raba ku da azabar da Allah zai kawo jundul lakum yansurukum min dunir rahman babu ba su da komai inil kafiruna illa fi ghurur she dai su kafirai suna cikin rudin da shedan ya iduhum wa yumannihim kuma du shaytanu illa ghurura suna cikin dai ruɗin da shaidan ya sa su ne da Allah ba wani tashin kiyama ba wani azaba annaba ba gaskiya ne ba shaidan da yake rudar da su cikin wannan rudi lalle kafirai suna cikin rudi
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم amman hadha alladhi yar'ukum idan suka rinka ballaju fi utuwi wa nufur ko kuma arzikin da Allah yake saukarwa na ruwan sama ya zo ya ji gonaki gonaki su fitar da amfanin gona ku kuna ci dabbobin ku suna ci amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa in Allah ya kame ruwansa ya ce kar ya sako ya kame tsire-tsirensa ya ce kar su tsiro wane ne zai kawo muku ruwa a sama wane ne zai tsiran muku da abinci a ƙasa babu sai Allah ina suka rizka bal ba haka magana take ba su dai kafirin lajju sun tafi da zurfi sun tafi da nisa fi utumin a cikin taurin taurin kai da taurin hanci fi utuwin wa nufur da gujewa gaskiya
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه آليه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم wai wanda yake tafiya a kife mukibban wato kabba hausa suna neman su faɗi wannan ne to ƙa'idan hausa in sun ɗauko larabci in ba ta zo da ƙarshe sai ta su mai da tafa alhisabi sai ce lissafi alkitabi sai ce littafi kasabi sai ce kasafi kabba ya kife kabba ya kife ba in sai su bai tafa afa man yamshi mukibban wanda yake tafiya a kife ala wajhihi fiskarsa tana kife shine zai gane hanya an man yamshi sabiyan koko wanda yake miƙe na tafiya yana ganin kudu da arewa gabar da yamma wannan ko yana kife to kafiri shine a kife ko munafiki ko azzalimi ko batacce shike tafiya a kife wani yamshi ala siratin mustaqimin wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya ya san inda ya fito ya san inda yake ya san inda zaki wai wanda yake da hanya wanda yake da hanya ya san inda ya fito ya san inda yake ya san abin da ya kawo shi ya san inda zaki da wanda ba ya da hanya in kace masa yana da hanya sai uzu billahi shi ba ya dariƙa ba ya dariƙa bai san inda ya fito ba to wai wane ne a hada wane ne ya fi sanin samun hanya an man yamshi ala siratil mustaqim ko mai tafi akan hanya madaidaiciya ya yarda da Allah ya yarda da annabawa ya yarda da sahabbai ya yarda da waliyai ya yarda da muminai ya yarda musuluncin kowane musulmi da wanda ba haka ba fa waye bata wane ne kan hanyar siratil mustaqim na farko ne akan siratul mustaqim wanda yake muzun annabcin annaba sunansa kafiri wanda yake zagin sahabbai sunansa shi'a wanda yake zagin waliyai kun kun san sunansa wanda yake kafirta musulmi kun san sunansa wane ne akan hanya madaidaiciya na farkon ko na ƙarshen mustaqim shine akan hanya madaidai amma saqim shine yake tare da askam mustaqim shine tare da askam irin nasa na dama saqim ko shi take da askam na ciwo mustaqim yana da askam amma na istiqama saqim yana da askam amma na ciwo kamar yadda muka ce in kace jaddul hasan wal husaini sunan manzon Allah ne wa innahu ta'ala jaddu rabbina in ka ce annabi kakan Hassan da Husaini jaddul Hassan wal Husaini annabi Muhammadu kenan ko to kace innahu ta'ala jaddu rabbina fa shi ba za ka fassara kamar na dadi wa dai mutum ba za ka fassara jaddun akan jaddun na farko ba ba za ka ce kaka ba sai dai ka samu wanda za ka faɗa wanda malamai suke faɗa ba irin na jahilai ba larabci akwai wanda yake fassara magana ɗaya ba a canjawa ana kiransa nasi akwai wanda yake da ihtimali ana fassara shi da abu biyu ko abu uku ana ce masa muftamil to in yana da rujhani ana ce az-zahir wanda hankali ke kama a ce az-zahir to raji wanda ko hankali ba kama shi da wani ce marju to yanzu in kace ai abun ba zai yi ba sai an bada goro to in haka ne ka fara to an san kuɗi kake nufi amma an kace ai ba a rada suna sai an bada goro an san goro na huhu kake nufi to kaga suna ɗaya ne amma akwai raji akwai marjuhi in an faɗi wajen bribe ka san kuɗi ne ai sai ka bada goro ka san kuɗi kenan in ka ce ana ɗaura aure ko suna ai akan bada goro ka san goro na huhu kenan amma sunan su ɗaya goro to akwai raji akwai marjuhi ka kararar ce akwai fassara ɗaya akwai fassara biyu akwai fassara uku jahilai ba sani ba su dage akan rikitar da bayin Allah su dage akan ɗaya don su rikitar da musulmi su hana su zaman lafiya amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko mai tafiya akan hanya madaidaiciya ai shine akan hanya madaidaiciya
قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم بالأرض وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو إن شيء الله الذي بيده الملك إن wanda dukkan mulki na hannunsa wanda ya sama ya yi taurari wanda ya ƙasa ya hore mana ita wanda ya bamu tsoro yake da ya ga dama da sai ya sa ƙasa ta fizge mu da ya ga dama da ya je mana duwatsu daga sama din nan to shi ne fa yanzukum shi ne shi ne ansha'akum shi ne ya mafari halitta ku shi halicce ku tun babu ku shi ne ya halicce ku wa ja'alakum sama wa absara yayi muku kunne yayi muku ido to yayi muku kunnen nan don ku ji labarinsa ku ji labarin ayoyinsa ku saurari annabawansa ku yi aiki da abin da ya ce idan kuma ya gane muku ayoyin Allah sanrim ayatina fil afaqi fi anfusihim don kada wata ran ku ce law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir an muku ido an muku kunne an muku hankali don ku yi amfani da shi ku bi Allah in ba ku yi amfani da shi wata ran za ku dawo ku ce ina lau kunna nasmu aw najiru ma kunna ban da hankali shi kaza ce bai da hankali bai ji bai gani tun da bai bi Allah ba sam wa rabsara rabida qalilan ma tashkurun masu godiya daga cikin ku kadan ne Allah mun gode
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل كساجي جاها مسلم هو إن الله ني الله إن الذي بيده الملك إنه هو الذي زرعكم في الأرض shine ya kawo ku bayan ƙasa ya mai da ku zurriya zurriya zurriya wannan zurriyan waɗannan wannan zurriyan wannan wa ilayhi tusharun kuma za ku mutu a tashe ku abun ya zama ko ku zama cikin aljanna kamar yadda aka bari in kun ji ku zama cikin wuta kamar yadda aka bari duk da muku bayani
وإليه تشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kada ne mu in mun mutu za a tashe mu in mun ki maganan ka za a kona mu in mun yarda maganan ka za mu ji daɗi za mu samu gidaje fiye da gidajen duniya da dibinan fiye da dibinan jodar wai yaushe za a yabin ne in maganar ku gaskiya ne yaushe za a yi tashin kiyaman da kuke faɗa yaushe za a yi in kuntum sadiqina
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين تاشن دنيا ما, ما المسؤول بآرم ما المسؤول عنها بآرم من السائل ilimi ne yana wurin Allah na tashin duniya shi kadai ya san lokacin lokacin tashin duniya kulinna wal ilmu inda Allah wa inna ma ana naziru bi iyakan na wada in muku gargadi in muku bayani nayi gargadi nayi bayani sauran wannan abu yana hannun Allah alhamdulillah sun za a tambaya akwai sauran minti wajen ko biyu ne ko da
من درجة أنا أمامك أذية ذكرت أخلص أساسي في جزء الجلسة ما كان عند الله ويقوم كتير أجوع ألا يبالي هايزنا لكن من أبي أما لا رفع شعاليه
to dukkan mai damuwa kan wannan wanda yake neman haihuwa Allah ba shi haihuwa kuma bangaren ba kuma neman haihuwa Allah ba su haihuwa duk mai wata damuwa Allah ya ba shi abin da yake nema Allah ya kiyaye shi abin da yake tsoro Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da arbi Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana jirin mu Allah ya kiyaye mana Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kare masu neman kariya dan ne Allah ya mayar mana da da da abin da muka saba Allah ya ba Allah ya kiyaye mutar duniya da lahira Allah ya san mu maza da mata rayu da mata zuwa barka na sunna إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد